بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau talata takwas ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. malam ya ce yau halka ta farko karatu ne na a hawalu shaksiya ko darasi da ke mana karatu kan hukunce-hukunce na aure malam ya ce kuma za mu tashi shafi na shida malam ya ce amma idabta da alwaliyu idan waliyi baban yarinya ko mai wakiltan baban yarinya ya fara faƙala sai ya ce zawwajta binti ala zuwaji ko ala zawaji alfi junaihin matsalan baban yarinya ko waliyin ko wakilin baban yarinya ya ce na auren maka aha, da yarinya ta akan dala ta amurka dubu ko akan naira dubu naira ba daraja yanzu ko to dalan amurka dubu faƙalar zauju a alif aka ce ba nan dubu ne faƙalar zauju sai shi mijin ya ce kad ta zawwatu ha ala hadar sadak kad hakika ta zawwaja ha ya aure ta akan wannan sadakin malam ya ce lam yasir agad dauran aure bai kullu ba illa idza adal waliyu sai dai idan waliyin ya ƙara canza salo fa yaqulu sai ya ce kad zawwatuka ha na auren maka da ita ka gani ko ya ce ka auri yarinya na a kan sadaki dubu na dalan amurka shi kuma shi kuma saurayin aha ko mijin ya ce hakika na aure ta a kan sadaki akan wannan akan wannan sadakin haka ce aure bai yi ba menene bambancin domin ya ce ka auri yarinya na ne shi bai ce na baka ba ban sani ma an gane bambancin zawwashta binti ka aure yarinya na zawwashta binti ala zawaji alfi junaihi junaiha ka auri yarinya ta kaga bai ce ya baka ba a ai bai ma ce ya baka auren ba ya ce ka auri yarinya ta kaga bai ce na baka auren yarinya ta ba shi yasa a ƙarshe sai malamin ya ce aure bai kullu ba illa idza adal waliyu sai idan waliyin ya ƙara cewa zawwashtuka ha to na auren maka da ita shine aure zai kullu saboda haka masu daura aure su kiyaye wannan kada baban yarinya ya zo zai yi siga ya yi burin-burin ce ka aure yarinya ta akan sadaki dalan amurka dubu shi kuma saurayin sai ya ce eh na aure ta to aka sha aure bai kullu ba sai in baban yarinya ya ce to na baka auren yarinyan akan wannan sadaki shine aure zai domin nan wurin yana tambaya ne ka auri yarinya ta akan sadaki dalan amurka dubu tambaya ne wannan kai kuma saurayi muhammad sani sai ka ce eh ka aura akan wannan sadakin to aure bai kullu ba sai in baban yarinya ya ce to shikenan na auren maka da ita akan wannan sadakin shikenan magana ya kare shi yasa malam yace kan siga ne har yanzu muke karantawa na baka auren yarinya ka karba shine aka ce yana da wayannan sharɗin ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma yau sati na uku kenan ko na hudu fa ana yin wannan karatun akan siga malam sai ya ce shafi na kusa da ƙarshe to nawa ma ya shige arma ya shigar da shi walaka ne ko menene dalika li'anna qaulal wali ma qaulal wali malam yace dalika wancaninka wancan maganar da aka wuce a baya li'anna qaulal li'anna qaulal wali domin faɗan wannan waliyin fil ibtida'i a wurin farawa zawwajta binti na hanka aure yarinya ta laysa bi badlin minhu ai ba bayar da auren bane yake nufi wala ijaba ba kuma yana an samu kan bane cewa eh na baka auren yarinyar nawa wa inna ma huwa istikbar malam yace wannan ai labari ne yake yi wan nikahu shi ko aure la yana irin min jihatil wali baya kulluwa daga barayin wali mai ba da aure kenan baban yarinya in ka ji an ce wali a fannin aure to ba ana nufin wali na shehunta bane wali an gane ko aha wan nikahu shi aure la yanaqidu baya kulluwa min jihatil wali daga barayin waliyin yarinya baban yarinya illa bil bazil sai ta hanyar bayarwa ce ni Muhammadu Dallami yar ma na ba Muhammadu Sani auren yarinya ta Ladidi kaga ya bashi kenan yanzu illa bil bazli in kana mubtada'an in ya zamanto shine mai farawa aw bil ijabi ko ko ta hanyar karba in kana mujiban in shine mai ansawa kenan ya halatta miji ya ce ya ce wa baban yarinya a ranar ɗaurin aure ko wani abu makamancin haka siga ina neman auren yarinyanka baba ladidi shi kuma sai baban ya ce kaga yanzu saurayin ne ko barayin miji ne yanzu ka fara faɗa shi kuma baban yanzu sai ya zamanto shine mai ansawa sai ya ce na baka auren yarinya ta ladi kaga yanzu shi miji ne ya fara nema ina neman auren yarinyan ka ladi sanan ya halatta kuma shi baban yarinyan ya ce na baka auren yarinya ta ladidi akan sadaki dalan amurka dubu kai kuma yanzu a lokacin sai ka ce na karɓa auren yarinyan ka baba ladidi akan wannan sadakin na aminta to shikenan ya kullu ka gane mamancin an gane mamancin kuwa an gane kenan miji zai iya fara faɗa ango zai iya fara faɗa duk wanda ya fara faɗa to dole ne a samu ansa da ke nuni cewa in ba in miji ne ya fara baba ya nuna ya bayar a shi ne ake faɗa ɗin ai a kulla ɗin Allah ya sa mu kullu alheri malam ya ce wa inna ma huwa mun wuce nan fa idza kana kadhalika to idan ya zamanto kamar haka sara mabtada bihi alwali to abinda wancan waliyin ya fara da shi ya zamanto istikbaran a matsayin bada labari ne gaira mu'assirin fil aqdi baya wani tasiri a cikin dauran aure arma ko bai gani ba wa yakunu jawabaz zuwaj a an san auren sai ya zamanto talaban wurin nema ne fakana wajiban alal waliyu alal wali to sai ya zamanto wajibi akan wali an ya uda ya ƙara komawa ya faɗa fa ya ƙulu sai ya ce ƙazzawar to na baka aurenta ka auri ka auri yarinya ta akan sadaki dalan amurka dubu kai kuma sai ka ce eh na aura to aure bai kullu ba sai ya ce to na auren maka yanzu shine aure to shine ma ne yake to sai ya koma ya ƙara faɗa ya ce ƙasar waccuka fa inda izin to a wannan lokacin ne aha malam yace yasirun nikahu munaqidan aure sai ya zamanto ya kullu bi talabi ta hanyar nema min zauji daga wurin miji wa bil ijabi da kuma karba min waliyi daga wurin waliyi shine ina neman auren yarinyan ka baba Audu ko da ka zo latti akan sadaki dalan Amurka dubu ka kuma sai ka ce menene tunda ka zo latti kana ana jiran ka ne ana sauri a rediyo to ka ya ce ya ansa haka ya kamata ya ce la ilaha illallah ka gani to aure ya rushe anan aure ya rushe anan kuna gani inda kun gani ko yanzu an yi an yi an yi test yanzu an faɗi ka gani ko ba bawu shi yasa ba ce zuwa latti da ya zo za a samu wannan to mu je gaba wani zaman kun ga muna faɗa akan zuwa na saboda irin wa'annan ne to amma kuma ai ko da bai samu karatun ba ai wannan abu ne wanda ya kamata kowa ya san shi in kai ne aka tura a karɓo ma wani aure ga abin da zaka faɗa ko to yanzu ka ƙara siga na biyu ne kawai ka san hanyoyi guda biyu za ka iya zuwa ka ce baban yarinyan to muna neman auren yarinyan ka baba ladidi ko ba haka ba to kuma baban zai iya cewa a arma na baka auren yarinya ta ladidi ka kai wa muhammadu sani kai kuma a lokacin ka san yanzu abinda zaka ansa ya shi yanzu tunda ka zo karatu a nan kasar hausa ba mu saba faɗan wannan ba ko baban yarinya kawai ana zuwa ana gama gaggaisawa ya ce to arma na baka auren yarinya ta ladidi ka kai wa malam Muhammad Sani akan sadaki daren Amurka dubu ɗaya. To kaga kai yanzu zaka ce kawai kana zuwa sai ka ce na karɓan ma Muhammad Sani auren yarinyar naka akan sadaki daren Amurka dubu ɗaya zan kai mai. An gane wannan? Allah ya fi. Kuma zaka faɗa na karɓan mai ba za ka ce na karɓa auren yarinyar sai kai shiru ba yana nuna kamar naka kenan. ko sai a ce a kai ustaz ba kai a kara ma ba kai da kake da guda biyu arma ha ba dai ka rage mu saura su samu mana eh ko da dai an ce yawan maza a Najeriya sun kai miliyan sha bakwai yawan mata kuma sun kai miliyan marasa miji ba wanda suke cikin soyayya sun kai miliyan arba'in ko da bakwai ne ina gaya maka to ai shi ne ake tunanin to yaya ta ina za a fara yanzu mazan ba su kai yawan matan ba ba wai ma wayan da suka yi sa auren kenan ba ake lissafawa wai ko da ke wannan lissafin yan boko ne amma dai ka san yawan fana da yawa Allah zai bi na taba gaya masu malam isa na ce idan kuna son ku gano cewa ana cikin wani katakata yanzu ka je ka tsaya kofar makarantar da mata za su fito a tashe su A'a ba ma zagayen maulidi ba akwai wanda ba yan dariƙa ba akwai wanda ba yan dariƙa bane ba su fito ba amma nan boko ne ka je gate din kawai ka tsaya kare kallon ikon Allah sai ga kowace yarinya da ta fito yanzu daga wannan gate din ta isa aure ko ko tana jiran ba za ta yi aure ne to ka je kuma na maza ka gani sai gansu yan haka haka malam ko ba haka bane nan mata ne can mata ne can kai can makarantar ma an hada su maza da mata ne dan a gani je cewa an samu da yadda za a iya wucewa to yawan mata ƙarin ninkuwa yake yi in za mu tsaya mu kan mu faɗa mu tsaya mu kan mu faɗa a sassauta tsadar rayuwa na aure Allah ya yafe mana ba za mu tsawaita ba to mu je gaba kada wani ya ce a saboda muna da ango ne zai aure muke wa'azi a sassauta malam ya ce fa in adar zauju nan ne kuwa wal abdu la yatimu min qabli zawj illa bi talab in kana malam ya ce dauran aure baya kulluwa ta barayin miji illa bi talab sai ta hanyar nema in kana mubtada'an in ya zamanto shine ya fara aw bil qabuli ko ku ya zamanto shine zai karba in kana mujibar in ya zamanto mai ansa walaysa istikbarahu ba kuma yana bada labari bane ɗalaban wala ƙaulan, ɗalaban wurin nema wala ƙaulan wala ƙabulan ko ko wurin karɓa, wala ƙabula ko ko wurin karɓa. Fa in ada zauju idan miji ya ƙara faɗa ba da ƙaunul waliyi bayan faɗan waliyi kar zawwashtuha na auren maka wa ƙala sai shi mijin ya ce kar qabiltu na karɓa ta zuwijuha aurenta sahal abdu to nan wurin aure ya kullu hina izin a wannan lokacin bilbazli ta hanyar bayarwa da wannan baban yarinyan yayi shine wali wa bil qabuli da kuma hanyar karba min zauji ta hanyar mijin da yace to na karba shikenan aure yayi alhala alhalu thaniya hali na biyu inji malam an tuhu kada asiga bilafzil mustaqbali shine a daura aure da siga na gaba future tense min alwali daga wurin wali wa zauji da kuma shi mijin ka an ya kula kamar mijin ya ce Muhammad Sani a ka an ya kula da waliyu kamar dai waliyu ya ce waye waliyu ne Muhammad Sani a waye waliyu muka ce da zu arma ko arma ne waliyu dama ga kusa Muhammad Sani ka saka wala biyayya ba ta ka an ya kula da waliyu kamar waliyu ya ce uzawwijuka binti zan auren maka uzawwiju fili mudari'i ne ko uzawwiju ina auren maka da yarinya ta fa yaqulu zawju shi kuma mijin sai ya ce atazawwajuha to ina aurenta idan ya ce to na karɓa za a ci faɗayin da ya faɗa da mudari'i da siga na mudari'i mustaqbali to shi kuma wannan idan aka faɗa wannan malam ya ce akwai zantuttukan malamai kamar haka ko ba a lura ba au ya kula zauju ko shi mijin ya ce ata zawwaju ibnatuka ina auren yarinyanka malam muhammad aha malam arma fa yaqulu alwali sai shi a'a aw yaqulu zawju sai shi mijin ya ce idan mijin ya ce ata zawwaju ibnatuka ina auren yarinyanka fa yaqulu alwali shi kuma waliyin sai ya ce uzawwijuha ina auren maka malam yace fala yana kidun nikah fi suratai wannan sigan ba za a daura aure da ita ba bi kaulayhi ma da dukkanin wayannan zattukan nasu ba za a yadda ba li'anna kilahuma domin dukkanin su su biyun nan da baban yarinyan da shi mai auren yarinyan mujarradun sun tsiraita kansu wa'ada bin nikahi na alƙawarin aure ne wannan suka yi walaysa bin nikahi ba auren aka yi ba uzawwiju zan auren maka da yarinya ni ma zan aure ta ko ina aurenta aka ce wannan shidime ne illa idza adal waliyu sai dai idan baban yarinyan ya ce kar zawwatuka ha to hakika na auren maka da yarinyan bayan ya faɗa wancan kenan wa qala zawju sai shi kuma mijin ya ce kar ta zawwatuha to ni ma hakika na aure ta to shikenan an gama fa yana ajiru bil badli min al wali sai auren ya kullu ta hanyar bayarwan wali wa bil qabuli min az zawji da kuma karɓa ta hanyar miji waka zalika malam ya ce haka karatun yake aha lauƙarar waliyu da waliyin zai ce baban yarinya lizauji ga mijin shine muhammad sani a uzawwijuka binti shin zan auren maka da yarinya ta kaga wannan tambaya ne kaga ma malamin sai da yasa ku san maka wurin ko ko na ku babu yawwa a uzawwijuka binti, can I give you my daughter? Or can I give you the hand of my daughter? Kaga can I tambaya ne, shi ne ake kira da larabci istibhamiya, tambaya ne. Faƙalar zaudi shi kuma mijin sai ya ce, A, ada zawaju ibnatuka, shin ni ma zan aure yarinyanka? ka? aure ya kullu na rutu ne malam yace la yana gidul aqda aure ba zai taba kulluwa ta wannan sigar ba li'annahu kadan li'annahu istifhamun lil wa'di domin wannan tambaya ne kan alkawarin auren fakana ad'afu minhu wannan ya malam yace wannan yafi kowanne ma rauni kana tambaya zaka aure dama can baka yi niyan bani mani kake tambaya na zan aure yarinyanka Muhammad Sani ko ba ka ce ba eh to shi ma mijin shi ma baban yarinyar sai ya ce dama kai ma mijin baka yi niyan auren bane kai da maka wannan tambayan kake tambaya na to in aure yarinyar naka malam ya ce illa idza aqabal waliyu bil bazli sai dai idan baban yarinyar ya biyar da bayarwa karshen magana faƙala tunda mun faɗa wancan shin zaka aura zan auren maka da yarinya ta sai kai ma kace to zan aure auren yarinyan naka to na baka auren yarinya ta yanzu kaga yanzu ya ce ya bayar shi kuma yanzu wa aqaba zawju shi kuma mijin ya biyar da cewa bil qabuli na karba kan ta zawwatu to hakika na aure ta alhalatu salisa malam yace hali na uku ko mu tsaya mu kwana to malam ya ce a kwana nan اللهم أنفعنا به za mu tashi a hali na uku kila kafin nan har sai a yi wani ko? to mu je to mu je wani me darasi na gaba arma fiqihu muqaddima iziya shafi arma kaga arma ma bai gani ba to head boy ko ya jibe gani shabi na nawa sha biyar sha bakwai to malam ya ce sha biyu na sha bakwai ka ka ba sha takwas ne fa ni na gani a nawa haka yake sha takwas yaya ko baka sha a karbo mai shayi da Allah malam ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim waqtulifa malamai sun kara wa juna ilimi idan halaka liyatuhu liyatahu idan namiji ya aske gemunsa kayi alula sai ka je ka aske gemunka ba da wulu'i bayan kayi alula to yaya yanzu za a yi Baba Audu ya ce Allah ya sani ban da gemu. A kwantar da hankalin ka Baba Audu. Yana nan zuwa shekarun ake jira su karu. Idan mutum ya aske gashin gemunsa bayan ya yi alula Baba Audu, menene hukunci aka ce malamai sun ƙara wa junansu ilimi. Malamai na farko suka ce, yu'idu gasla mawdi'iha sai ya ƙara zuwa ya ƙara wanke daidai wurin gemun da aka aske. su ne malamai na farko. Malamai na biyu suka ce, La yu'idu, bare sake ba, ai ba ruwan bane ake so ya tsaya a wurin. Ana son ka aikata aikin da Allah ya ce ne, an ce a wanke fiska an wanke, wani dalilin ya zo ka asige mun ka to wannan wani abu ne daban. Alkamisa, alkamisa na biyar. Gasulun rijilaini ma alka'abaini, wanke ƙafafuwa tare da idan sawu, idan sawu wa'innan ƙwara biyan. Baka san ka abai ni ba, Malam ya ce, To, ga sunan, wa humala azamani su ne ƙasusuwa guda biyu, annati ani fi tsarafi saƙaini, wanda suka bubbulluko ta gefen ƙafafunka guda biyu. Baka taɓa naka gani ba, kwallo ta kai ɗan kwallo ne dama ka san su. Mu je gaba? wani diba ta halilu a sabi'ihima malam ya ce an so mutum ya tsatsefe yatsun kafafunsa an so mutum ya tsatsefe yatsun kafafunsa malam sana bai ga wurin ba ka ga wurin ba kai ba kai kai sunan ka kenan alhaji ka gani yana su dariya kuma ka gani ko to mu je malam ya ce mu ci gaba an so mene a rika kallon littafi a kai ba haka nake so in ce ba an so a rika tsatsewa mene ya san kafa to alar ka dan matso kenan ana nufin ka dan matso haka yau dan mun batsa to mu je gaba alhaji ya ce bismillah as-sadisatu na shida addalku cuccudawa in an zo alula ba shashafawa ake yi ba a ana son a cuccuda a cuccuda a cuccuda shine mene addalku wa huwa imrarul yadi ala al'udwi ma almai shine mammotsawan hannu a kowane gabbai na alola a ciccuda a ciccuda tare da ruwa wala yushradu muqaranatuha lisabbi malan yace ba a shar'anta cewa dole ne kana ciccudawa ba ana zubo ruwa mana idan ka haka da kai haka da hannunka to a zubo ruwa a zubo a ƙara zubo maka haka zo na aka sha ba shaɗin ta an ɗibo ruwan a zuba shi kenan ya ƙara zubewa a ƙara ɗibowa a ƙara amma ba shar'anta cewa an za ka yarda a ɗibo maka a ɗago butan ana kwarara maka kana wankewa ba ka ce a ba shar'anta ba kamar masu yin alula a famfo kenan ko za ga mutum ya kara hannun a famfo saboda ɓarnar ruwa malam sai ya ta wankewa kawai shu aka ce ba sharanta wannan ba kuma barnar ruwa ba ke waya musulunci ko ba haka bane wannan ruwan da kake barin sa yana ta zuba wallahi wasu na nan suna neman wannan ruwan ba samu ba muna magana da wani bawan Allah da kidnapper suka kama shi yace malam naga tashin hankali ruwan kwatami ne ka ai ban san ana irin wannan wahalan ba malam ya ce an kwashe tafiya tun lokacin da aka kwashe su safe har sai da aka yi gobe ana tafiya ba cikin daji na ce to ya kuka yi takalmi ya ce a ba malam takalman nan yadda shi aka yi ya ce kaya ba a lissafin ta wai ka taka kaya a wannan lokacin ya ce an zo ya san dai sun tsaya su hudu wai irin an tausaya musu tun da su hausawa ne ba saba tafiya a daji ba aka tsaya dan tsaya an tsaya irin haka su hudu ana zuwa kishi na damun mutane ana zuwa wurin wani kwatami kawai ya ga an sa ruwa an sa baki a cikin kwatamin kawai ana shan ruwan ya ce yadda ka san dabba haka mutane ake sa baki a cikin kwatami ana ana ana shan ruwa wannan ruwan kwatamin shine mu mutanen yanzu ga ruwan nan ake bannan shi a lokacin da wasu ke to ai wani wane ne wannan din ana ta kiran shi to amarya ne ke girin an gani ko saboda haka mu da muke cikin wannan rahama din ta Allah mu daina barnar ruwan wasu na nan na nema kai ba ma sai an shiga daji ba akwai unguwannin da suna nan suna neman ruwa bokiti ɗaya irin wannan farin na benti sai ya kwana uku ana wanka da shi ba da ni da kai sai mu zubar da guda biyu a wanka ɗaya kwana rage da rage in ce ɗaya ko a wanka ɗaya ko ba ba ya ƙare a ƙaro wani ka gani ko mutum bai karar da guda biyu ba to mafi yawancin mu da boki cikakke kwara ɗaya ake yi to akwai wa'inda su kuma wannan bokin da kake gani kwara ɗaya nan farin nan sai yayi kwana uku ana wanka da shi to kenan mu da muke cikin wannan rahaman mu ƙara kallon abin da Allah ya mana a daina barnar ruwa ba ina nufin cewa kuma a koma ana tsamulmular ruwa ba ne in za a yi amfani da ruwa sai an auna kofi nawa aka zuba maka a buta a'a ba haka nake nufi ba a dai amfani da shi sawwa sawwa da abin da aka san zai zama barnar ruwa ne to a bari da Allah an gane Allah ya fi mana wannan truck din da kake gani kuran nan akwai wurin da dubu biyu ake sai da ita ko ba haka bane mu nan garin ana sayarwa ɗari biyar wani abu makamancin haka akwai garin da dubu biyu dubu uku wannan kuran da kake gani to kaga ashe mu nan muna cikin rahma ne na Allah to mu ƙara dai dubawa Allah ya yafe mana ba mu sani bai ga wurin ba to za mu ji malam yace na shida addalku tuccudawa wa huwa imrarul yaddi shine kaiwa da komowan hannu alal udwi akan gabbai ma'al ma'i tare da ruwa wala yusradu muqaranatuhu muqaranatuhu bisabi ba shar'anta ana zuba ruwan ana wankewa ba a asabi'atu na bakwai almuwalatu jerantawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba gane ba malam cewa huwa an ya fa'ala alwudu'a kullahu shine mutun ya aikata dukkan alola fi faurin wahidin a cikin zama daya min gairi tafriqin ba tare da rarrabawa ba mutafahishin memuni ma'a zikiri tare da tunawa wal qudrati da kuma iko ma'ana in ka zauna zaka fara alola to kakka tsaya mamar sani kar a tsaya a ci gaba har sai an gama an gani daga wannan sai wannan kada ka fara alula a nan sai ka ce bari ka tsaya ka ga gani ko mutum ya wanke hannu ya yi kurkuren baki ya sha karwa ya wanke fiska ya ce to bari ya ƙara sayan kan wando kuma ka gani ko sai ya je ya yanka wando telarin shi sai ya dawo sai ya ƙara wanke fiska sai na sai ya wanke hannu ya wanke ɗayan hannu ya shafan kai sai ya ce bari ya ƙarasa zariya ka san zariya mazaji bari ya yi mazaji sai ya ƙara dawowa sai ya shafan kunne ya kuma wanke ƙafa haka sha ko kuma ya fara alula shi kenan sai ya ce bari ya auna citta kilo arba'in da uku uku sai ya auna kamar buhu guda bakwai haka sai ya ƙara dawowa sai ya wanke hannunsa haka sha ana son ya yi shi a zubi ɗaya to amma idan mai kwai ne ba Allah ta miki alaji zai iya kirgawa ko guda nawa ne aka kawo? Na? Zai iya o kasar ne? O kasar ne su ba kwaya-kwaya ba ne a ce. Allah ja ma kasar kasar ake kirgawa ku? To shi zai iya? Yawwa, baba ya ce shi ma ba zai iya ba. Da ya zauna, yadda ka ga mai noti. Ba zai, ko ba haka ba? Yawwa, da an zo kawai a fara kawai a wuce. Allah ya bi mana. mu je gaba wasu nanuhu sunnonin alola darasi na gaban Allah ya kai mu Allahumma amfana bihi sai mai azkar to mu ce azkar har ma ya ga azkar ina muka tsaya har ma bai ga wurin nan ba a tambaye wani du'a'u dukuli suki an mun yi addu'an shiga kasuwa mana mun yi addu'a idan kaga mutane suna yabanka kana zuwa latti au kai ko haka ne in kaga mutane na yabanka kana zuwa latti aka ce kai addu'a haka ne to Allah ya fi mana aka ce ka ce me nema Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna ko ba ga wurin ba waghfir li ma la ya'lamuna shafi na bakwai waj'alni khairan mimma yazunnuna ka sanya ni zamanto mafi alherin abin da suke zato na da shi an gani to za mu ci gaba addu'a'u bil asma'il husna roƙon Allah da sunayen Allah kyawawa malam sai ya ce maka inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye ɗai-ɗai-ɗai har casa'in da tara, kamar dai da hausa ka ce, mi'atun illa wahidun ɗari babu ƙwara ɗaya, la ya hafazu ha ahadun, babu mutum ƙwara ɗaya da zai haddace wa'yannan sunaye na Allah, ko ya kiyaye ma'anonin wa'yannan sunayen na Allah, duka wannan fasarar na ɗauka ba. Na faɗa wannan fasarorin guda biyu sau da ka kiyaye. Akwai malamin da zai ce maka, la ya hafazu ha ahadun, babu wani wanda zai kiyaye su ma'anoninsu, ka yadda cewa Allahu wal muɗi, Allah ne ke bayarwa, ba wayanka ba dabaranka ba. An gane wannan? To ka yadda da wannan ma'anan Allah ne ke bayarwa. Ka yadda da ma'anan cewa Allahu wal mani'u, Allah ne mai hanawa. Ka yadda da Allahu wal razzaku, Allah ne mai azurtawa, ba iliminka ba, a, akwai mutane na ilim ko karatun ba su kai ka ba. kudaden da Allah ya ba su ba sa lissafuwa kai gashi ka yi karatun ka yi digiri ka ƙara digirgirewa malam kudin har yanzu suna hanya ba su ƙariso ba ko to ka yarda da wayannan ma'anonin cewa Allahu huwa samadu Allah shine kadai abin nufi da bukata kana bukatan wani abu to laɓe wurin Allah wannan kuma ba yana nufin ka cewa babanka ko mamanka mama da Allah a ce da addu'a ba wannan ba shi ake nufi ba an gane wannan yawwa to mu je gaba ba shi ake nufi ba to malam yace ka kiyaye wayannan ma'anonin sai malamai na biyu suka ce a haddace su ma ka haddace wayannan sunaye na Allah guda ɗari ba ɗayan nan to Allah subhanahu wataala zai saka aljanna mu ƙara komawa la yahfazuha ahadun babu wani mutum da zai kiyaye su ko ya haddace su illa da kan aljanna face sai ya shiga aljanna ba wani kokonto wai ya gokom a dakala ne ba fili madi ne kuma aka ce dakala ko fili madi ne dakala aljanna ya shiga ma to kaga mu musulmai muna da abubuwan da da yawa zamu na shiga aljanna amma duk mutanen mu da yawa ba yanzu wannan in gwanin ka ta mai wuka ya kawo sunayen Allah nan guda ɗari ba ɗayan nan sai dai ka yanka shi amma kana cewa kirawo sunayen 'yan ƙwallo zai lissafo na Madrid Arsenal Barcelona sai mai ɗayan Manchester banda ita akwai ɗayan yauwa akwai Liverpool akwai wayannan wanda suke sa riga mai layi layi menene akwai su wanda suke sa riga mai layi to kaji kana jin tsoro ne shi da ke gaya maka abin da mamaki da mamaki ni na taba ganin fitina irin wannan har da kudin da aka sai mutum ba mutanen mu suna haddacewa har lambar da mutum ke buga a nan ba ai dama ana gani a TBI za a ce rashidi yakini namba tara wane namba goma kaza irin wani ai ga ta nan kana gani wannan kudin da aka sai mutum aka sai dan kwallon ba naira miliyan a kudin da aka sai shi duka mutanen muna haddacewa to ka gani ka san mutanen mu Allah ya ba su baiwa amma ba za su yi amfani da baiwan ba sai akan abin da ba zai amfane su ba in an zo ana ta lissafin nawa ake biyan wane ko nawa aka siye shi zai amfane ka ne kai bai ma san kana yi to amma ga sunayen Allah an ce ɗari ba ɗaya ne ba ma yawa ya kai sunayen kulab biyar kuwa bai kai ba to an ce idan ka haddace Allah zai saka a aljanna to amma mun ki haddacewa kai dai ka san akwai dan damuwa a nan wurin to Allah ya yafe mana wa huwa witrun aka ce shi Allah nan witri ne mara ne yuhibbul witra yana son abin da yake mara ne an gani ko yana son abin da yake mara ne abin da yake odd number Allah yana son haka kisa aka ce maka tasbihin ka na sallah kai talatin da uku ko sallolinka guda biyar ne azuminka ashirin da tara ne in ka gaba ga wata ba ka ce hazo ne ya fito muku amma ashirin da tara ne daren ne latin kadiri aka ce ka neme shi cin mara ko ba haka ba to Allah yana son wannan odd number din akwai sirri a ciki samanka bakwai ne ƙasanka bakwai ne ‘ya'yan annabi bakwai ne, pillars of Islam, karatun fatiya bakwai kaga mara mara mara mara to sai aka ce maka witrun Allah wawo witrun shi Allah mara ne shi ɗaya yake yuhibbul witra yana son abin da yake mara ne ba an ce in kayi abu wanda yake cikakke bane ba za a karba ba an gane to amma ana son witri din shi ta ko a sallah a sallah ma sai aka sa wuturi da daddare wuturi da rana ko menene wuturi wuturin rana aka ce sallar magriba ita ne ta zama wuturi sallar dare kuma aka sa wuturi shine na shafa'i da wuturin wanda har manzon Allah yake cewa musulmai ko ma abota qur'ani ku zamanto kuna yin sallan wuturi mu je gaba to an gane da wayannan sunayen ko sai mun karanto a karanto an gane su to na ɗauka za mu karanto ne kowa ya karanto guda biyu mu kyale su ko na eh kuna ta kallo na kuna ta zare to mana ya ce a wuce su kowa ya je ya haddace Allah ya yabe mana addu'a'u inda hububin rihi addu'an da ake yi idan aka ga iska ta kada irin guguwan nan an gani ko uhu aka ce yi addu'a karka ji ai shi sa ga kasar Hausa ko da dai wani abun na kasar Hausa canfi ne ko to amma wani abun kuma yana da alaka da addini wani abun ma ana faɗa ne saboda yara kar su je su afka a ga guguwa ko ya ake cewa wannan abun da yake haka uu din nan sai a ce man karka shiga ko ba ka ake cewa kasar Hausa ba karka je to ashe musulunci ne yace idan an ga wannan guguwan to ai addu'a ne don baka san menene a wannan abun ba ko zai iya yiwa aljanu ne suke sauka a wurin ko suke tashi a wurin ka je ka shiga su sama da kai malam kai ka sama jannati malam Allah malam kai ba ka a duniya ba ka a lahira to rigida rigida to yau ma a sha wannan wahalan sai aka ce a in ka gani kai addu'a yaya addu'an take aka ce ka ce Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rihi ya Allah ni bawanka ne ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iskan, kina ma ba lalai sai guguwan ba, ko ba lalai sai guguwa ba, da zaran an ji wani iska ta kaɗa wanda ba a gano ba, ko to sai a yi wannan addu'a. Wa kaira ma ursilat bihi ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iskan kuma. Wa bika min sharriha wa sharri ma ursilta bihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin da ke cikin wannan iskar da kuma sharrin da aka turo wannan iskan da ita to shi ne mutum bai addu'a ba sai ga ta zo ta kware mai kwanukan gidansa ko ba komai sai ka kashe kuɗi Allahumma ja'alha rahmatan ya Allah ka sanya wannan iskan da muke gani tana kadawa tana guguwan nan tana kaiwa da komowa ij'alha rahmatan ka sanya ta ta zamanto rahama a gare mu wala taj'alha azaba Allah kar ka sa ta zamanto azaba a gare mu Allahumma ya Allah ya ubangijinmu ij'alha ka sanya ta zamanto riyahan iska ne mai cike da rahama wala taj'alha rihan kar ka sanya ta zamanto iska ne mai cike da barna sai kai wannan addu'a to insha Allah duk abin da za a yi na wannan iskan barna ba zai shiga gidanka ba barna ba zai zo shagonka ba ko da ko kana shago ne kaga ana wannan iskan to aka ce daga nan shagon naka kai wannan addu'a shagon naka Allah zai tsare maka gidanka can ma Allah zai tsare maka an gane wannan to amma mutum ya yi shiru yana cewa kai ana iska ba kaga yadda leda ke tashi kaga kwanan ka ya tashi kai ma Allah ya tsare Allah ya kare za mu je gaba du'a'ur ra'adi addu'an da ake yi idan an ji rugugugugu din nan da ake yi lokacin ruwa shine mene tsawa ba walkiya ba ko malam yace da zaran kaji ana ruwa ko ana wannan tsawan to abin da ake so da kai ka ce shi ne, Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifati sai ka ce tsarki ya ƙara tabbata ga Allah wannan ubangijin da tsawa take yi masa tasbihi bihamdihi take kuma ƙara yabansa da godiya gare shi wal mala'ikatu su kuma mala'iku min khifati suna cikin tsoron Allah kai da aka ce maka mala'ika ma na tsoron Allah kai mutum ai kai kamata ka tsoraci Allah ko tunda shi mala'ikan nan fa baya saban Allah ko baya saban Allah baya ci baya sha to kuma yana tsoron Allah nan domin ya san azaban Allah kuma ma baya bacci ko yana bacci ta bashi gani akwai santsi a ban gana gargaman lawa ba akwai santsi kawai nan ne ba taba ka ji kowa yana tabawa kuma ka san in ba a baka izini ka taba ba akwai damuwa ko ba haka bane yauwa sai in an ce mutum ya taba kada wani ya zo ya ci ashi ya riga ya ta taba ya ji akwai akwai can wurin ka je ka ji ya can yake daidai wurin da aka jona to mu karasa malam ya ce wal mala'ikatu min kifati daidai inda aka baka taba ba muna kallon bai taba ba to ya kai to ya dawo wanda yake kwanta ne tsaro wa ya kwanta makarantar shabi to Allah ya yi wal mala'ikatu min sifati mala'iku kuma suna cike da tsoron Allah da ni da kai da ke duk mu ƙara jin tsoron Allah in ba haka ba akwai damuwa akwai wahala wannan hadisin ya zo a littafi na muwadda mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da casa'in da biyu Allahumma amfana bihi in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura wa alaikum salam wa rahmatullah akan hukunan tambaya kan sallar magariba na'am mutum ne ya zo zai yi sallar magariba sai ya samu raka a daya na farko ah ta ƙarshe ne sai ya samu raka a daya na ƙarshe to a wanne ne kan canza maka tambaya raka ɗaya ta farko to mu je ya cika raka bai zai samu raka a daya ba A.
na farko
ci gaba malam ya kira sallah mutum ne ya zo zai yi sallar magariba a saurara da Allah ka kubru down da ya zo sallar magariba ne sai ta da hanyar raka a daya bayan an cika rakoki biyu an yi sallama to idan ya tashi zai kawo raka ɗaya da bai samu ba zai karanta fata da sura ne a bayyane ko koya zai yi malikawa sun tafi akan cewa zai karanta fatiha da sura ne a bayyane domin su ne suka kubce masa bina'an wa qada'an kenan zai yi kaji kenan su kuma sauran malaman sun tafi akan cewa a'a raka'a ɗayan nan da ta- da ta rage zai ciko ta yanzu kawai zai tashi ne sai ya karanta fatiha a ɓoye kawai to amma wancan ai kamar sun fi su gaskiya tilla wanne ne karasa fatiha da sura karasa so da ita ne za ka rama idan ram idan kana bin ruwayar ramawa ne idan ka domin akwai hadisai ne hadisi ne guda biyu suka zo wa ma fatakum wa ma adraktum fa aha wa ma fatakum faqutu wa ma fat sai ɗaya ruwan yace wa ma fatakum fa atimmu shine bambancin kawai to amma dai wanne ne kai ya kubce maka ai fata da suran ne ya kubce maka sai wasu ke ta ganin cewa a a tun da raka an karshe ne kawai kawai za ka abu amma mu dai a fahimtar mu fatiha da sura ne suka kubce maka saboda haka sura ka ramu mu je tambaya na gaba akwai sabanin malamai kawai akan wannan mu je to yana ganin sun gare sai addu'a اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راج عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين